والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka darussa na multaqa tullabul ilm Eh, muna cikin darasi na sharhin alfiyatul iraqi abdurrahim al-asari mun fara muqaddima mai hadimi baiti na farko har zuwa baiti na biyar yau za mu ci gaba da baiti na shidda kenan mun fassara muqaddima malam godiya da Allah godiya ga Allah subhanahu wataala da yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin abin da ya sa ya samu sunan shi sunan littafin shi at-tabsira wa tadhkira kuma la ci gaba kace Allah khastu fiha ibn salah ajma'a wazidtu wazidtuha ilman tarahu mawdi'a فحيث جاء الفعل والدمير لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا بن الصلاح مبهما وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاريهما والله أرجو في أموري كلها مؤتسما في صعبها وسهلها وكما دمك فداتشوا الحافظ العراقي ياي مقدمة muƙaddima shinhiɗa cikin littafin shi ya yi baiti goma duka shinhiɗa ne da bayani bayan yabo ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan abubuwan da suka shahi littafin ya ce lakhastu fiha a cikin wannan littafin shine alfiyat iraki lakhastu na tace na taƙaita lakhastu na taƙaita littafin ibn salah littafin ibn salah ajma'a gaba ɗayan shi wazittuha ilman sai na ƙara bincin na tace na rarrage wasu abubuwa sai na ƙara wasu ilmumuwa tarahu mawdi'a za ka ganin su nan gaba sai na ƙara wasu ilmumuwa wanda nan gaba za ka ganin su fa haisu sha alfi'il duk lokacin da kaga fi'ili ya zo cikin littafin shi ma'ana yana son ya fara mana bayani cikin littafin shi ga abubuwa wanda in cikin littafin in ka ci gaba kar ka ganin wasu abubuwa ba sai ka tambaya ba wa'annan abubuwan menene me ake nufi kenan yanzu zai ba mu amsa su yake cewa fa haisu ja al fi'l duk lokacin da aiki ya zo wadda ko kuma damiri liwahidin na mutum ɗaya ne damirin nan da aikin nan wa ma lahu musturu da kuma abin da na ɓoye wanda in ka gani ka tambaya in faɗi wata kalma wadda da ka gani kana iya tambaya ka ce mi ake nihi wa ake nihi da wannan abin da na ɓoye ka ƙala kamar kalma ƙala au abdulakatu lafzin shekhin ko kuma in faɗi lafazin shekh ma uridu illa ibn salah babu abin da nake nihi face ibn salah nake nihi za ka gani cikin littafin za ya faɗin ƙala in ya ce ƙala ka iya tambaya wane ne ya ce za ka gan kalmar sheikh in ka ga kalmar sheikh wane sheikh yake nufi ya ce ma uridu illa ibn salah ibn salah ne nake nufi mubhama na ɓoye ni na ɓoye sunan shi ni na ɓoye sunan binci ba sai na faɗi ƙala sheikh ibn salah ba au da kaji na ce sheikh to ibn salah nake nufi da kaji kalmar ƙala sai na faɗi wata magana ƙala kaza to ka iya tambaya waye yayi magana to ibnu salah nake nufi wa in yakun sunaini idan ya zanto damirin nan na mutum biyu ne nan an ce damiri na mutum daya to ya zanto damiri na mutum biyu ne na hawal tazama iltazama damiri ne na mutum biyu fa muslimun ma al bukhari yuhuma to ina nufin bukhari muslim da bukhari da ka ga wannan to Bukhari da Muslim ne nake nufi wallahi arju Allah nake kwadayi nake so nake san nake kwadayi zuwa gare shi fi umuri cikin al'amurra na kullaha gaba ɗayan su cikin al'amurana kullaha gaba ɗayansu mu'tasaman ya kama mun ya tsarkake ni ya azani kan daidai fi sa'abiha cikin al'amura masu wahala wa sahaliha da abubuwan da ke da sauki wannan shine ƙarshen baiti na goma kuma ƙarshen muqaddima ta ibnu salah muqaddima abuwan muqaddima da imam al-iraqi yayi cikin littafin shi mun fahimta yanzu za mu ganin cewa muqaddima ta ƙare daga nan sati mai zuwa insha Allah muka shiga baiti abiyati na gaba za mu shiga cikin asalin littafin mun gane fassara bait abiyati din sai mu koma mai sharhin ɗaya bayan ɗaya malam ke cewa lakastu fiha ibn salah na takaita na tace littafin ibn salah kamar da muka sani ibn salah can lokacin da muke darasin mustalahul hadis ne bayani cewa littafin ibn salah shi ne umda shi ne imamul iraki ya, ya, ya maida shi waƙi kamar muka sani tun can farko mai bayan cewa ilimin mustalahul hadis ya kasance a wancan zamani na da lokacin irin su imamu shafi'i da imamu turmuzi lokacin tare yake da sauran ilimuma ba a raba shi ba babu littafi sukutum a ce wannan littafin na ilimin mustalahul hadisi ne kawai a wancan zamanin da sai dai akwai suna ishara gare shi cikin littattafan nasu tare da sauran ilmumuwa kamar da muka bayan cewa imamu shafi'i cikin littafin shi al'um kuma aka karanta za akwai bayanai wanda ke nuna cewa wannan yana da alaka da ilimin mustalahul hadisi amma ba a keɓe ilimin ba har sai da abu muhammad ya zo a rama hurmuzi ya zo ya rubuta littafin shi alfasil almuhaddis alfasil bayan rawi walwa'i almuhaddis alfasil bayan rawi walwa'i na arama hurmuzi wannan malamin sai zamanin shi aka samu littafi sukutum kamar haka a ce littafi ne wanda ya haɗa littattafai wanda ya haɗa ilimi na musulun hadis amma wancan lokacin kawai rarrabe yake cakuɗe yake da sauran ulumuwa mun fahimta amma da wannan bawan Allah ya zo sai ya rubuta littafin shi al-muhaddis al-fasil bain rawi wal wa'i kenan littafi ne wanda ke bambance ke rarrabewa tsakanin rawi wanda shi ya rawaito hadisi ne ya jingina shi ga malamin shi walwa'i da malamin da shi kuma ya san ilimin alwa'i ya san ilimin ya hafiz ne shi mun fahimta daga bayan shi ba a samu littafi sai da aka zo lokacin imam al-hakim imam al-hakim shi ya rubuta ya samu ya rubuta littafin shi ma'rifatu ulumul hadis ulumul hadis na imam al-hakim kenan bayan rama hurmuzi ya littafin shi muhaddis al-fasal sai imam hakim ya zo littafin shi ma'arifatu ulumul hadis bayan imam hakim sai khatib al-baghdadi ya zo shi ma ya littafin shi al-kifaya fi ilm ruwaya al-kifaya kifa fi ilm ruwaya shi ma ya littafin shi ina khatib al-baghdadi to imam al-hakim bancin ya littafin shi aka samu imam khatib al-baghdadi yazo littafin shi al-kifaya fi ilm ruwaya wannan duk abin da ya shafi musalul hadisi ne kadai da can babu littafi sukutum sai da aka samu malamin da ya fara ya bude musu kowa imam hakim yazo bayan shi khatib al-baghdadi yazo bayan shi ana nan bancin khatib al-baghdadi ya littafin shi sai ƙara wani littafin shi ma al-jami suna ya samu shi suna al-jami ya samu shi aljami fi fi aljami li ahkam li ahkam li ahkam rawi wasami wa adab sami sami to kaga dukan dukan suna khatib al-baghdadi ne wa'annan guda biyu dukan su kuma abinda suke da alaka da ilimin mustalahu ne daga nan aka samu bayansu alqadi iyad ya zo ya rubuta littafin al'ilma alqadi iyad ya rubuta littafin al'ilma ilma kenan daga alqadi iyad sai aka samu ibn salah ibn salah ya littafin shi wanda ake ce muqaddimat ibn salah kuma shine ake ce ma ulumul hadis ulumul hadis kenan malam hafiz abu muhammad shine farkon wanda ya fara tattara littafi su kutum mai wannan ilimi sai aka zo aka samu imamu hakimai sannan khatibul bagdadi sannan qadi iyad sannan ibn salah to shi ibn salah da ya littafin shi sai zanto shine umda shine farkon wanda duk wanda ya ebo wani ilimi na yanzu zamaninmu na yanzu za ka gani cewa littafin ibn salah yake ɗaukowa amma su wa'annan sun yi littattafansu sai dai ba su jera su ba yadda da abuwabu da da da kutub da abuwabu amma ibn salah da yi sai aka sami imamul iraki ya zo ya yi waƙi aka samu imamun nawawi ya zo ya littafin shi amma shi ba waƙe yayi ba ibnu salah din ne ya lakasa mun fahimta ibnu salah din ne yazo ya tattace wasu abubuwa imam an-nawawi an-nawawi ya littafin shi at-taqrib taqrib wa at-taysir at-taqrib wa at-taysir li ma'rifat sunan al-bashir nazir haka ya same littafin shi at-taqrib wa at-taysir li ma'rifati sunan bashir nazir sai kaga shi wannan littafin shi da yayi menene ya lakasa littafin ibn salah mun gane da ya lakasa shi sai imamu suyudi ya zo ya sharhin shi ya zo ya sharhin wani littafi taqrib sai ya sami tadribur rawi yanzu tadribul rawi kusan ilimin mustalahul hadisi yanzu dai duk inda ake koyawa jami'a da sauransu da kusan shine ake koya yanzu in ka je kasuwa wurin malam Hamza ko wurin sauran yan kasuwa masu sayar da tsawai zaka samu tadribul rawi haka mujalladi guda biyu kuma akwai wanda mujalladi ɗaya ne kawai kamar haka mun fahimta kenan ya tattaro duk wasu abubuwa da suka shahi ilimin mustalahul hadisi ya tattara shi to shi sharhi ne na wannan littafin shi kuma malam imamu nawawi talhisi ne na wannan littafin na ibn salah da ya talhisi ya tattare wasu abubuwa ya tace su sai ya sami littafin taqribu taysir shi kuma imamu suyudi sai ya zo ya yi sharhi ya yi sharhin littafin to shi kuma imamu iraki yake cewa lakhastu fiha ibn salah yace na tace littafin wa ibn salah kenan waƙen nan da ya tajirowa yayi baiti dubu gaba ɗayan shi littafin wane ne na ibn salah ne kenan ba shi ya zauna cikin ɗaki ya amfani da ilimin shi ba ya rubuta baiti dubu a littafin ibn salah ne yake bi yake cewa na lakasa na tattare na tace littafin ibn salah mun fahimta cikin wannan abiyat ne lakastu fiha fiha me kenan littafin nashi wane kenan alfiya za ku ce kenan littafin nan da kuke karantawa menene ciki talhisi ne na littafin ibn salah ajma'a mun fahimta gaba ɗayan shi kenan wannan littafin da kuke karanta wannan abiyat din littafin ibn salah ne na tattari na tace gaba ɗayan shi ajma gaba ɗayan shi mun fahimta wazittuha ilman daga cikin abun da na tace na littafin ibnu salah sai na ƙara ilimi ilman na ƙara ilimi na ma'ana dama duk wani wanda yayi karatu yana son yayi talhisi kan wani littafi ko kuma yayi wani istidraki na wani littafi to za ka ganin cewa in ya zo wani wuri za tunanin shi da ilimin shi zai bashi cewa nan wurin ya kamata a ƙara wani abu don tahiyata ta daidai mun fahimta shine cewa zittuha ilman tarahu mawdi'a za ka ga ilimin nan gaba tarahu za ka gan shi mawdi'a idan mawdu'in shi zo idan wurin shi zo nan gaba za ka gani akwai inda zai gaya maka cewa wannan wurin ba ke ibnu salah ga inda ya tsaya ni kuma sai na ga na ƙara kaza kenan akwai inda za ka gani inda na yi ƙarin mun gane wannan baiti na farko akwai tambaya gare shi an gane shi a ci gaba mu ci gaba malam ke cewa kenan ya gaya mana littafin shi ina ya samo ilimin da ke cikin littafin shi mun fahimta sai ke cewa fa haisu ja alfi'il duk lokacin da kaga wani fi'ili ya zo waddamir ko kuma damiri liwahidin na mutum ɗaya ne wannan damirin ko fi'ilin wa mallahu masturun da kuma za ka ganin cewa akwai inda za na faɗi wata kalma wanda na ɓoye wata ma'ana wata tambaya wata wani abu a ɓoye wanda mai karantawa zai tambaya shine mastur na ɓoye wani abu ka ƙala fi'ilin nan da ake cewa ka ƙala ai ƙala ai fi'ili ne ko kuna da nahau ƙala fi'ili ne mun gane to shine wannan fi'ilin da ke cewa fa haisu ja al fi'ili duk lokacin da kaga fi'ili ya zo kamar kaga ƙala ya ce ƙala kaza to ka ka tambaya wane ne ce mun fahimta ka ƙala kamar kalmar ƙala kinan fi'ilin ƙala fi'il ne ajwaf wanda tsakiyar shi akwai harfin illa asalin shi ƙawala ƙawala asalin wannan alfin ɗin wawun ce kenan sai aka mai da shi kawala yace ka qala au atlaqtu lafzu shaykh ko kaga na ce qala ko kuma kaga na faɗi kalmar shaykh ko kaga na faɗi kalmar shaykh cikin littafin sai kaga na ce qala shaykh ko kuma shaykh kaza to inda kaga kalmar shaykh ba wanda yake nufi yake cewa ma uridu ma uridu illa ibn salah ba wanda nake nufi in kaga na ce qala ba wanda nake ne in kaga na ce sheikh in ba ibn salah ba mun gane mubahama ni sai na boye ban faɗi sunan shi ba ba sai na ce qala ibn salah ba saboda me wazani ne aiki sai me yake da suna waƙe ne ba ko ina zaka faɗi suna saboda akwai inda waƙen bai karɓa suna saboda yawan maimaitawa ma amma da kaji ya ce ƙala yin shuru to imamu sakawu yake cewa in dai yana nufin wani malamin ba ibn salaha ba to sai ya faɗi shi mun gane in yana nufin wani malamin wanda ba ibn salaha to sai kaji ya ce kala fulan ya faɗi sunan wancan amma in dai ya ce kala kaɗai ya shiru to ibn salaha yake nufi can gaba muka ta haɗuwa da su za mu bayani mu tuno da wannan baita mun fahimta ya ce da kaji haka na to babu wanda nake ni in ba ibn salaha amma sai na ɓoye shi ba sai na bayyana shi ba mun fahimta an gane baiti na na bakwai da na takwas au atlaqat ko kuma na faɗa lafzi sheikh na faɗi lafazin sheikh eh sheikh wani to ka sai ce sheikh din kawai mun gane cikin karatu sai ce qala sheikh kaza sai ne shuru to ka kai da ke karatu sai ka ce wani sheikh wani malamin malam ya ce kaza wani malam ya ce kaza to ya riga ya gaya maka cewa malam ibnu salah mun fahimta an gane beti na guda uku na farko mu ci gaba malam ke cewa wa in yakun isnaini in ya zanto kuma damirin nan na lisnaini lisnaini na mutum biyu ne na hawal ta zama ma din nan wannan harfin na menene harfin tasniya ne ko harfin mai nuna abu biyu ne iltazama dakhala fataha jalasa wannan a ɗin da ke tahiya me take nihi abu biyu malam ke cewa wa in yakun lisnaini in ya zanto wannan damirin da ke akwai lisnaini na mutum biyu ne lisnaini na mutum biyu ne na hawal tazama kamar a ce iltazama sun lazumta sun kiyaye iltazama sun kiyaye su nawa iltazama sai na goge alifin iltazama ya kiyaye mutum nawa mutum ɗaya to sai kawo alifin kina ya nuna cewa mutane guda biyu in ya zanto da miri mai alaƙa mai nuna na mutum biyu ne da miri ya ce kamar kaga kalmar iltazama to malaki cewa fa muslimun ma'al Bukhari yuhuma to ina nufi da Muslim da Bukhari su biyu Muslim da Bukhari huma su biyu huma su biyu nan ma ƙara kawo harfin shi na tasniya su biyu mun gane wannan bacci shi ma mu ci gaba malik ya ce wallahi Allah subhanahu wataala arju nake kwadai nake roko fi umuri cikin al'amurra na kullaha gaba ɗayan su ana rihewa ne zai kafin fara bayanin shi na ilimi yana roƙon Allah subhanahu wataala yana kwadai wurin Allah subhanahu wataala mu'tasiman ya kiyaye shi ya tsarkake shi aza shi sa daidai fi sa'abiha cikin abin da ke da wahala cikin wannan ilimin da zana zanarwa ko cikin rayuwata ta duniya da lahira shi dai ya buɗe ƙofa gaba ɗaya ke roƙon Allah subhanahu wataala ya ka ya sa yake kwaɗayi wurin Allah subhanahu cikin al'amuran shi gaba ɗayan su kaga bai tsaida wurin alfi iraki ba kadai ya ce kulliha gaba ɗayan su mu'tasimin Allah aza shi kan daidai kada ya kuskure kan daidai kada ya saba kai daidai kai kaza fi sa'abiha abin da ke da wahala cikin rayuwa ko cikin ilimi ko cikin tahiya wa sahliha da abin da ke da sauki wanda bai da wahala mun gane yanzu mun gane duka akwai akwai tambaya akwai tambaya to nan zamu ganin ce akwai itiradat Imam Sakawi ya faɗa wasu malamai za mu gani cewa in kai littafi alaikum salam a cikin littattafai ina magana littafi ne in ka ji na faɗa to ina nufin littafin bukhari da muslim in yana nufin abi dawo da ko turmizi ko waye to zai faɗi sunan shi mun fahimta magana littafi da ka ji na ce iltazama ko kuma ka ji na ce damiri na mutum biyu to ina nufin bukhari da muslim mun fahimta amma in ka ga na ina nufin wani malamin daban ba su ba ko kuma wasu littafin ba su ba to zai faɗe su zai bayyana su mun gane ai babu tambaya da cikin abiyat ɗin ko don wurin akwai wurare inda malumai suka ɗan ci gyaran imam al-iraki za mu ganin cewa duk in kai littafi to duk wanda ya karanta shi za a ɗan ganin cewa akwai wani ɗan tuntuɓe wanda ta kamata a sanar da kai ka gyara kamar nan wurin na farko malam ke cewa lakhastu fiha ibn salah ajma'a kalma ajma'a nan wurin malamai suka ce da inda kaga kalmi masu ilimin larabci suka ce da inda kaga kalma ajma to yana da buƙatar ka kawo kalma kullu nan kafin kafin ajma din mun fahimta da inda kaga kalma ajma kana nihin gaba ɗaya ko to ka kawo kullu dan ta'akidi mun fahimta kamar yanzu nan misali in ce ƴan kalas ɗin ina son ku zo ina son ganin ku gaba ɗayan ku kaga nace ina son ku zo gaba ɗayan ku to me yake nake nihi na wurin kada wanda ka an rage kowa kowa ya zo to in kuka zo sai ku ce gani na zo ga mu mun zo sai in ce dukkan ku ne kalmar dukkan ku ne kaga so nake in tabbatar da kowa ya zo ne duk da can wurin ta ne kowa ya zo ai na riga na gama magana kuma an fahimci ko me nake ni to amma abin da yasa na ce dukkan ku ne me nake ni wa fahimci manufa tabbatarwa ta akidi dan ta iyuwa wani bai zo ba ni kuma kowa nake so in gani kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa fasajada al malaikatu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un kaga Allah sai ce kulluhum ajma'un kaga in Allah ga dama ya ce duka mala'iku sai suka yi sujjada ajma'un bai kawo kulluhum ba ya isa kowa ya fahimci komai Allah ke ne amma sai Allah ce kulluhum ajma'un eh can to kenan kaga nan wurin nan ajma kenan kamata ya ce lakhastu fi habin salaha kulluhu ajma mun fahimta tunda Allah ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un to kamata ya nan shi ma ya ce kullu gaba daya ainihin me yake nihi na tattare na lakace na tace littafin ibn salah gaba ɗayan shi to kaga so suke ya ce gaba ɗayan shi duka in ya ce gaba ɗayan shi sai shiru wani ya yi tunanin akwai inda bai taɓo amma sai ce duka wannan kalmar duka ɗin me take nuna ta tabbatar muka kuma tana ƙara tabbata muka cewa ta akidi ne ta ƙara tabbatar muka duka bai rage komi ba mun fahimta to sai wasu suka ba su amsa suka ce ai ba ko ina ba har cikin qur'ani ma ba ko ina aka faɗa haka nan ba ba ko ina ba ta zo haka ai Allah subhanahu wataala faɗa cikin suratul shu'ara fakubkibu fiha hum wal gaun wa junud iblis kaga na ajma'i ajma'un wa junud iblis ajma'un ba ce kulluhum ba ko ba haka bane ba sam kuma cikin surat Yusuf Allah subhanahu wataala yake faɗa faɗan magana Annabi Yusuf wa atuni bi ahlikum kaga na ajma'in ba a ce kulluhum ajma'in ba kaga wurin cikin Qur'anin ma akwai inda ba a kawo su duka ba mun fahimta wani itirabi ne amma malamai da sun wanda suka sun mai da martani cewa cikin Qur'ani ma akwai inda ba a faɗa ba mun gane shi kuma tana iya yiwuwa bai faɗa ba dan dai baitin shi ya tai daidai mun gane dan waƙe ne in ka ƙara wata wani ko harafi ka ƙara abin baya daɗi mun fahimta to tana yawa bai ƙara ba dan dai me dan ta he baita shi tai daidai mun fahimta shi yasa bai ƙara ba nan kuma abu na biyu nan wurin ya ce wa in yakun lisnaini nahwal tazama in ya zanto da miri na mutum biyu ne yace fa muslimun ma al-bukhari huma me yasa bai kaddama bai sa Bukhari farko ba sanin cewa duk inda kaga Muslim da Bukhari wa ake fara kaddamarwa Bukhari shi dan wake ne mun fahimta yanzu misali mun ce waken nan akan wani wazani ne akan wani bahar ne rajaz rajaz muka ce ko ya ne ma yane ne wazani yake mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mun gane mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun guda uku ko na uku na uku na uku guda shida haka muka faɗa to nan sai ya ce wa in yakul lisnaini nahwal tazama fa muslimun ma al bukhari yuhuma mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mun gane to in sai ya ce mala sai ce falbukhari yun ma'al muslim kuma kaga ba za ya hawan wazanin ba fa muslimun mustaf'ilun ma'al bukhari mustaf'ilun ma'al bukhari yun mustaf'ilun ma'al bukhari mustaf'ilun kaga wazanin ya zo da mustaf'ilun فمسلم مستفعل مع البخاري هما مستفعل مستفعل مستفعل wani ne uku ya hau daidai amma in ya ɗauki bukari ya kawo nan wazanin baya hawa daidai in za mu karanta dukka baitin gaba ɗaya dubu gaba ɗaya sai ka ga bisa wannan wazanin mustafilun mustafilun mustafilun haka za ta so da kowane waƙi da ka gani sai an aza shi bisa wazani mai tafiya daidai da shi mun gane to yanzu nan masu arudu ana ilimin arudu masu ilimin arudu su sun san komai mu karabani ne muke yi mun fahimta kenan yanzu malam ke nuna cewa itiradin da aka musu me yasa bai sa bukhari ya zanto harko tunda duk inda aka ga bukhari dole muslim ya biyo baya mun fahimta to sai malamai suka ce a'a daruriya ce daruri ne na ilimin shi'iri lalura ce ta ilimin shi'iri kuma in aka ci in ma in ma ba a tai da shi'irin ba da kaga muslim ma al bukhari kalmar ma al bukhari kalmar ma din nan tana nuna cewa bukharin an ba shi kima inda cha fa muslimun summal bukhari inda cha muslim summal bukhari to nan an bata yana nihin bukhari muslim shine farko mun gane amma da ya kawo kalmar ma'a an ba shi kima ba a yada shi ba mun fahimta نعم ana a takaice kenan abin da ya shafi mukaddima ta wannan alfiya ta Imam al-Iraqi idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya insha Allah sai wani lokacin za mu ci gaba da idan mun gama mukaddima da ya bude littafin shi hida da littafin shi sai sati mu zuwa za mu ci gaba da farkon ilimin insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk